إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقادة الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a yau bakwai ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya shi kuma ya daidai da ashirin da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya tafsirinmu na wannan masallaci masjid imam ahmad bin hanbal da ke nan garin gusau jihar zamfara najeriya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da abin da muke karantawa ya kuma ba mu alkhairin da ke cikin wannan karatu muna cikin tafsiri sota ali imrana mun tsaya kan aya ta ɗari da goma sha takwas a jiya wanda mun fara fassara ta amma kuma lokaci muna halinsa za mu sake dawowa kanta don mu sake fassara ta gaba da insha Allah ta'ala kafin wannan muna jajantawa da yan uwa da suke cikin hadari akwai dan uwa malam munir da malami ne sananne a garin nan na alqur'ani wanda jiya yan ta'adda suka shiga gidansa suka harbe shi kuma suka tafi da iyalinsa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ba shi lafiya sannan kuma iyalin nasu Allah ta'ala ba su mafita Allah kuma da su haka dan uwa da aka yi kidnap ne dan uwa da shi ma da yake tare da mu a wannan karatu kullum ana dai ta tattaunawar cewa an kusan cewa karshe Allah ta'ala muna roƙonka da iyawarka da mulkinka muna tawassuli da wani ibada da muke ya ubangiji Allah ka ba musulmi mafita akan wannan hali da suke ciki Allah kuma ya yi mana dukkanin damuwa da muke ciki bismillah ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبون تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الله تعالى يتي يا كون كبار إيمان دقتيا معناه يا كون مني لا تتخذوا بطانة من دونكم كركوا لكمكيانكم أمتين شوقبنكم كركوا لكمكيانكم أمتين مصويانكم كركوا لكمكيانكم أمتين أبوكين شاوركم kar ku riƙi maƙiyanku a matsayin abokan sirrin dukkan wannan ayar tana magana a kansu la ya aluna kun khabalan a min duni kun kar ku riƙi waɗannan abubuwa da muka faɗa ba a cikin ku kar ku samu shugabanni wanda ba musulmai ba kar ku nemi shawarar wanda ba musulmi ba kar ku nemi bayanin sirrin ku ga wanda ba musulmi ba duk abin da yake na amana ne kar ku yi shi da wanda ba musulmi ba min dunikum in ba cikin ku yake ba la ya'lunakum khabalan ba sa son kaunar ci gaba tare da ku kafiri duk da ya zo maka da munafiki bayan kai yake so gani ba wai ci gaban kake so gani ba waddu ma alikum kai abin ma ya kai matsayin da suna burin ma a cikin sha wahala suna burin su ku cikin wahala cikin bala'i wannan shine burin su albaratul baghdha'u min afwahihim iyayya da gaba ta bayyana cikin bakunansu wama tukhfi suduruhum akbar abinda kuma kirazan su suke boyewa a cikin zukatansu yafi bala'in girma sama da ma abinda ku ji a bakin su na adawa da kiyayya qad bayyana lakum al-ayat Allah ta'ala ki ayat haƙiƙa mun bayyana muku ayoyi dan ku gane kafirai makiyanku ne ku gane cewa munafukai makiyanku ne in kuntum taqiluna in dai kuna da hankali za ku gane wannan to ku fuskanci cewa da kafirai da munafukai ba masoyanku bane kun bayyana abin nufi dai anan shine Allah subhanahu wata'ala ya kira masu imani saboda kana da haƙƙin Allah ta'ala ya yi tawallin abin da kai baka sani ba abin da ke cikin zuciya ba wanda ya sani cewa sai Allah to kai matsayinka na mai imani ka da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ya bayyana maka abin da wani ɓoye a cikin zuciya tunda baka sani ba qul la ya'lam man fis samawati menene wal ardi al ghaiba illa Allah kaga abin da ke cikin samai da tsafai ba wanda zai sai Allah sannan kuma abin da ke cikin kirazan mutane ba wanda zai sai wa sai Allah ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur Allah shi ne ke sanin abin da ke cikin kirayensu to da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mata formula ta zama da wanda ba musulmi ba formula ta zama da munafiki saboda gane mutum sai Allah gane mutum wallahi sai wanda ya halice shi duk yadda kake cewa ka san mutane wallahi mutane suna gaya ba baka san mu ba kun fahimta sai Allah ya gaya mu mene cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kullu suka zama masu imani la tattakhizu bitanatan kar ku riki makiyanku sune masoya a gare ku ku riki mutumin da ba mutumin kirki ba makiyi ne ku ce za ku dawo da shi ya zama cikin harakokin ku na yau da kullum to in ya cuce kai ka gama kanka duk abin da zame ka kai ka gama kanka Allah yana gaya maka ne ka zama mai takatsantsan a rayuwarka ya ce dan uwa ba duk mutane bane suka zama mutane suka zama mutanen kirki ba akwai mutumin da jariyarsa wallahi tallahi kuka ce in ka ga yana jariya wallahi kuka yake a cikin zuciyar kai ba fa ko da yake bane kake ganin haƙwara a waje kai tsammanin dariya ba yayin da kaga zaki ya fito da haƙwaransa a waje wallahi ba dariya yake wallahi bala'i ne kana ganin haƙwaran zaki a waje karka ce wannan zaki ai ya gane ni wai wai wai wai abu yana abokantaka da ni a'a a sani cewa wallahi duma guda biyu murmushin kada to wannan hausa ya haji ya murmushin kada yake wanga da baki da ke da ta wuce murmushi murmushi shi ne ba kaɗan ya haka ba ya ga buɗe baki gaba ɗaya ai bala'i kenan ko malama yaya kada suke murmushi wangalewa take ko kuma buɗe take a hankali ha ko babu ruwa a garin nan ba kowa ba ne za ga ya buɗe baki ke tsammanin ƙaunar ka yake ko yi a hankali al'umma sun canza rayuwa kuma ta canza duk yanda za ka saki jiki da mutane wallahi za su iya bada kai to sai Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya maka formula zaman lafiya cewa ya ayyuha allazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum kar ku riki waɗannan maƙiyan zama su ne waɗanda za su iya zama abokan sirrin abokan shawarar zama shugabanni akan ku a'a la ya'lunakum khabalan su ba sai dan cewa ku yan uwansu bane ba sa tattauta magana tsakanin ku ba sa kuma kawo abu mai sauki a tare da ku bal ma wa juma'a nikum a koda yaushe burin wani ta sha wahala kai ba ku san wani abu ba akwai kiyayyar suke sa ta zama kana da rufin asiri kana zuwa shago kana zuwa kasuwa kana karkashin wani idan hasadin mai hasada ta motsa wallahi tallahi burinsa shine ubangijin na ke kari don kai ma ka daina samun inda zaka dafa tsarin ya ga haka ba kai din ma kada yake hari ba ubangidan naka da yake da arzikin shi ma ya karye in ya karye kai ma ka karye mutum ya wuce da kake tsammanin Allah ta'ala ta yake muku kadbaratul baghdha'u min afwahi kiyayya da gaba ta bayyana a bakunan Allah sai ya amfani da afwahihim ku duba balaga alqur'ani bai ce ala alsinatihim ba in aka ce alsina kaga harshen kai ne ke magana ko amma dan Allah ya nuna ma girman abin sai yana cewa bala'in ya cika musu bakin su kun gane hikima bala'in da yake tsakaninka da sunan kiyayya ya cika musu bakunan kamar mutum yake maka sai da cika bakinsa sannan ya furzo a shar ma'ana a shar din ta balaga ta girma sai da ya furza baki ya cika baki tukuna sannan ya shigo wannan magana ana nuna maka kiyayyar ta kai matuka inda ta kai ne domin ba kowa ba ne masoyinka kuma ba gida ce shi ke tsammanin kowa masoyinka kar ka taɓa ɗaukar mutane cewa duk masoyinka fa jullu ikhwani hada jahar ikhwani da yawa a galabiyar mutanen wannan zamanin maha'inta ne ka amince musu sun ha'ince ka mutum nawa ne yake da jari ya dinga wasa da zuciyarsa wasu ka karya shi mutum nawa ne amince mu wani a wajen aiki aka ma sharrin da aka kore ka mutum nawa ne ka amince mai ya raba kan iyalinka mutum nawa ka gaya mai sirrinka ya je tona maka asiri shi sirri karke da kowa a kan karke da kowa yadda kake ganin Allah ta'ala ke ja maka hankali karke da kowa a duniya in ka tsaya kake kai karan kanka babu kai da kanka ba kai laifi saboda caccanzawar al'amura ne da kuma idan ka ga mutum kuna tare da shi sai ka gan shi yau ya koma wajen makiyinka saboda ƙara da makiyin da kake da shi sai ka ya koma wajen makiyinka kar ka yi tsammanin yau ne canza shawarar koma wajen wanda makiyin dama tare ki da mutum kai ne ba ka gane kana tare da mutum kuka yi faɗa da wani sai ka gaishe tare da wancan guda mun tare da shi sirrinka shi ke ɗiba ya ba mu wancan da wannan sirrin wanne ya yi amfani kifar da kai ku yi hankali ku yi kakatsu ban da rayuwar mutanen zamanin nan sai an yi a hankali su kar ka saki jiki da kowa sai wanda ka buga karaya ka buga karaya ka gwada shi gane cewa mutumin kirki ne ta suka ci gaba da hulɗa da shi amma wallahi mutane su baka mamaki a rayuwa akwai mutumin da na amince ma a rayuwa har yanzu har yanzu a cikin raina ina mamakin wannan abu amma sai zane min alkhairi a rayuwa dan ya zama mun darasin da duk wanda ya mun wani abu yanzu bana mamakin na amince mai ya cuce ni kusan naira miliyan hamsin da bakwai kuma yana kallon sai yana kallon na kyale shi kuma inda nake wannan harakar shi na kawo shi wajen kuma kokarin sai ya zo bata mu suna a wajen mutanen da yake da hudar da na fahimta da ce ku ci gaba da hudar da shi ku ci gaba da ku da shi na haƙura da ku ku yi da shi su da kansu da za su ce mu ba zai ba malam ta hanyar ka muka san shi nace ta hanyar ka muka san shi muka bari kuma ke biya muku maganganu a kai kun taba gani na biya muku magana a kai ku ta karkare ina ne kawai mutum zai biya muku magana a kai to ku je ku huɗa da ku da shi ni ma na haƙura da ku ila mai kiyamata duk abin da samu na haƙura tunda ku ba ku san mutunci to wannan mutum ya zama min alkhairi ne a rayuwata duk abin da kai mun yi ba zan damu saboda amana da ɗauka na ba mutumin nan ya yi mun duk abubuwan da ya mun to ta tabbatar mun da abubuwan da muke karantawa ba wai labari ba gaskiya ne ina fara Allah to karka taba sakin jiki da cewa babu mai cutar ka addini shi yasa Allah ke gaya maka yi a hankali qad baratil baghdha'u min afwahi wama tukhfi sudurhum akbar duk sanda kaji mutum ya gaya maka wata bakar magana abin da ya boye bai gaya maka ba ya fi yawa kan wanda ya gaya maka Allah ku yi taka tsantsan da mutane kana ganin mutum kuma tafiyar ki lafiya na wuri miri ne ma yake ga ina ne matsalar da zaka samu a rayuwa ya bi ta kanka ya wuce in neman kuɗi kuke yi burin sai za a yi ka in ka fi samu ya kama maka hafar in kana tare da mutane karka yadda ka bayyana musu sirrinka shi sirri shi ne abin da ke tsakanin laɓa guda biyu in ya fitowa tare daga sirri duk abin da kamar sirrinka ne karka bayyana musu tsakanin leɓen sama da leɓen ƙasa baba wallahi ya fitowa zama magana yan jarida Allah ka yi haƙuri ka danne akwai buƙatar barin magana cikin ciki don gudun matsalar rayuwa in kana faɗin komai zai iya zama dalilin mutuwar wani mawaƙi na cewa kam fil maqadiri min qatili lisanihi kana tahabu liqa'uhu shuja'an احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان تهاب لقاؤه شجعان انت تكيه هرشك ihfaz lisanaka ayyuhal insan ka kiyaye harshen ka daga gaya mutane ko wace irin magana la yalda zannaka innahu sa'ban kar ka bari ya sare ka wallahi maciji ku bubuwa ce yake kan fil maqadir min qatil sani mutum nawa ne suke karkashin kasa yanzu suna cikin kabari harshen sai ya mutu wannan abu kana tahabu liqa'uhu shuja'an gwara za ma tsoron haduwa suke da shi amma yanzu baki shi ke kauna mutum ne za ga yi sirrin kai sai je kira maka barayi mutum ne zai san sirrinka ya je ja maka musiba mutum ne zai san sirrinka ya je ya ja maka abin da har ka mutu ba za ka manta da shi shi yasa wani malami yake cewa na shekara saba'in ina neman amini ban samu ba ba gida da irin wannan in ka da shi zai ce maka wannan amini na ne kuma ku sake haɗuwa da wani abokin na shi ma shi ma na amini na ne wa ya gaya maka ana amini guda ne amini ɗaya ake yi amma ana abokai miliyan a kowa ba abokin ka amma amini kai jaka kaga Allah ta'ala ya riki mala'ika jibril amin amini me Allah ya ji ma qur'ani ha nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisan arabi amini da yake dauka amma ka ganka da aminai da yawa to baka san ciwon kanka mutum ɗaya ka ɗauki a rayuwarka akwai wanda ya sai tamsa haka ko kana so ko baka so akwai wanda ya sa ka ko kayan miya ko baka miya dole ka saita rayuwarka ka zama wayayyen mutum ba kowa za ka dinga bi a makance ba abokai kala uku ne ku banci wannan akwai abokin da ake ce masa sadiqul lazza akwai sadiqul manfa'a akwai sadiqul fadila akwai abokin da ba za ka taba sanin shi ba sai ka samu ta baiwa ka samu ta ni'ima yanzu ba siyasa ake ba wasu fada wasu ci to yanzu da gwamna da mataimakin sa da duk wanda ya ci yanzu kuma za ka samu ban abokai wanda kuka shekarar talatin ne zo ga zai zo nan har yanzu zuwa da yayi abokan mu ne ka tuna ni yanzu ya yanzu zai kawo kansa saboda yanzu duniya ta samu wasu wasu kuma sun bari haka duniya da juyi ne take to wannan shine abokin da sai an samu za gan shi akwai abokin da kuma idan ka samu zai zo idan abin ya kare zai tattara ina shi ne shi ke tafi saboda karka kuma kawo mai farmaki akan abin da ya fusga a wajenka akwai abokin da kuma ba ka da shi yana tare da kai in ka samu yana tare da kai idan suka tsare ba zai tafi kuma yana tare da kai wannan su ne kalilan a cikin mutane kalilan ne a cikin mutane mutumin da zai iya yadda ku zauna ba ka da ka zo ka yi kuɗi ba ka taimake shi ba ko ba zai kalli cewa ba ka taimake shi ba su ƙare ko ba zai maka dariya mugunta ba zai kalle ka ce to ai da ka samu baka taimake ba ga sun kare mun dai dawo inda muke dinde ba zai gaya maka haka ba zai gaya kai ko a cikin matanka ko da in ba ka da kuɗi wallahi ba ta zama da kai Allah shi yasa in ka da kuɗi kake da tsari duk bala inda za a yi kuɗin ka tsaya karka da tsari Allah za ka ga wulaƙanci da mutane idan ba ka da kuɗi kuma yan an tambaye ka nawa gare ka in ka da miliyan ashirin ka ce miliyan ɗari ƙwarai in mutane zai gane tattalin arzikin ka ya ƙasa ba za ka samu mata ba ba za ka samu mutane su zo zo daga duk ba zuwa duk ɗan matan nan da ake ganin sun sha kala wallahi baka da rabuwa cikin su yake in tas'aluni an nisa'i fa innani khabirun bi adwa'in nisa'i tabibu idza sha mar'atu imri'in aw qalla maluhu فليس له من ودهن نصيب يدني صراع المال حيث علمنهن وفرق الشباب إنهن عجيب وين كتب بين دنجل إذا مات لي قرر لي كتب دنجل إذا مات لي مات إذا إذا متين يفر فراح جشير يبينا أكل كوت يا إيه الجيون كسر كاري فما كذا ربو أو زوج إن إن ماتين دك تجلس وإن ما تفيا سنا كلا الدنيا بس تكتفيا in ba ka da kuɗi ga ka da furfura irin sama ba to ka san dai budurwa da ɗan sha kaza ba mu kai ko za ka gwada ba ba amma akwai dala zai iya gwadawa in akwai dala zai gwada ko da akwai furfura ke ce amma in ka ga matashi suna son matashi yana birge in kuma ya zo da dala nurin ala nurin wallahi da jama'a sun san kana da nafasa masu numfashin sai gane cewa Allah malam bacci sai kai in ba kai ba za a iya bacci ba saboda ka da kuɗi to wallahi ka nemi kuɗi kuma ko ba don komai ba idan mutane suka zo ka ba ku yana ɓoye a ga aibin haka imamu shafi'i rahimallahu ta'ala ya ce تفكر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء انت قال لي كوتا السخاء اذا زي كوتا قوي قال لي in ka samu ka dama mutane dan ka kuta daga sharrin su ana magana kuɗi sai kuɗin ga magana sai mutumin da ya samu biya ku nawa ne kuɗi an dubu biyar ma kuɗi ne dubu biyar a garin ko ta kuɗi na kama mutane ɗari biyu ya bi gaban banza da suke ai kyauta koyon ta aiki kyauta koyon ta aiki Allah ta'ala ta mu mutanen kirki qad baratil baghdha'u min afwahi iyayya ta bayyana a bakunan su wa ma tukfi suduruhum akbar abinda suke koyewa ne tsiyar a cikin zukatan su Allah ya ji girma qad bayyana lakum al-ayat Allah ce haƙiƙa tabbas mun fa bayyana muku wannan ayoyin fa a fili fa suke ku mutane duk wanda ya bari aka kibar da shi shi gama kansa wanda ya gane kuma gashi dai Allah ta'ala ya maka cewa mutane ba kowa bane ne kirki kana wahala da mutane da ka fada kwata su fara rikan nasu aljihu ya ce da Allah ba dan wani bace an yi ma zai ji sun tambaye dan saboda ya san yanzu in ka bayar ba dawo maka da jibe ba saboda shi ma yanzu ya fada kwata to karka yadda mutane su gane talauci ka dai canza taku kawai ɗaya magana ka ce yanzu ai duk wannan mun fi ƙarfin wannan yanzu ai kuma yayi sai ƙanana eh akwai wani mai kuɗi babban mutum ne a garin nan wata ranar shi ta haɗa mu da shi yake malam na tina na ce ran kirki kuna fama da jama'a na zo na tarar da wannan ya zo tashi matsala wannan ya zo tashi matsala ne kai ranka da Allah saka da rafi kula fama yace u ai barin ga ma malam bari ba karatun da baka da shi yace ka ga gidan nan yace wallahi babu duk bala'in da ake wallahi ba na yadda ake ba kunna dalilito a gidan nan ba yace ka ga duk masu makobar gidan nan wallahi makiyana ne ba masoyana bane daga ran da suka babu wuta a gidan za su gane cewa na shiga bala'i ya ji bari ka ji sabon karatu irin namu na tsofaffin masu kuɗi ya ce mutum ne kana sayan mai dizal a wajensa sai in sa zai kawo na tashi ɗaya ban da kuɗin in na ce kawo yau na ce kawo gobe zai ce kuɗi ai ba a bada kuɗi amma in kasa ya kawo na tashi ɗaya to duk da ne ce ɗaiɗaiku ne masu iya sayan na tashi ɗaya ba mu da yawa su dace in ya kawo kaga ka riƙe shi shi dai bai sai maka rashin kunya ko bai sai hasarar ka ba dan ka daga cikin kwastomomi to zai lallaba ka haka samu ka biya shi ita ta ga kuma sai da kati nan ta gan shi nan kobar gida na ke sai da kati lokacin ana kankara kati ne ana saba wai fara turawa a banki sai ce idan ba ka da kati a waya ya ta gan kamala to sai in ce kirawa ne ya zai sa kati in yi zai ce sa na dubu goma sai a bashi wayar yana sawa sai na ja kusan karewa sai in tashin shiga gida kyale shi da wayar kafin da in ya gaba bai tafi da wayar nan zai bar min ita duk wanda ya kira duk ba ruwan shi yace in na zo fita daga gida ce duk ban samu kuɗin ba da dubu goma nan da ya sa zan dinga buga waya Abuja Kaduna in ta connection har kuɗi su shigo sai na zo zan fita daga gida sai in ɗaga waya in kara a kunne na in yi kama magana niki shi dai bai sai mu direba tsaya alaje bani kuɗin kati na yake zai shi ko in wuce sai mun wuce can sai in tsara haka kamar waya nake buga sai in sauke waya in mun dawo kuma in yi kamar waya nake bugawa sai in haka shi dai zai zai ce alhaji baba da kuɗi yace sai na zo wucewa sai in tsaya ce ma direba kai tsaya kai taho an ba kuɗin katin da kasaran nan shi a ba to baka magana yace sai in yi haka sai in kuɗin shi in ba shi yace ka ji wannan karatu malam na cikin kaji alhaji yace rike shi da kyau ya ce wallahi rike shi da kyau ya ce mun kuma bari ka ji malam duk gidan da ka sani akwai masu da ake gudu ta faɗi ko saboda mutuncinta ko saboda rashin mutuncinta kare wannan karatu na ce ban da shi tsara cikin karatu ku dinga zama da tijan mutane akwai albarka ne zama da su malami ya riga ka wa'azi ya daɗe da gwagwarmaya in ka gana kwaɓa kakka zage shi akwai abin da za ka samu tare shi mai kuɗi ya riga ka samun kuɗi yanzu ya talauce ka fi shi kuɗi ta yi wajensa akwai abin da zai gaya maka zai ba ka shawarar da rana ɗaya in baka ɗauke ta ba za ka hasara kuɗin nan gaba kuma wallahi zai ce ka ta buga hawan jini zai kama ka ruwanka za su hau sigan ka zai hau gishirin ka ya hau komai na ka zai hau saboda baka bi shawarar da tije ba ku dinga zama da tijai ko ce yarinya ce dinga zama da tsohuwa ta koya miki makircin gidan aure in ba ce makirci ba ya bace san mace dan mugunta muguntan nan da mata ke yi dan jeje koyo ce ma ran da mijin ce maka rashin mutunci ce ma dan taba masa mugunta zai ka zai bi an Allah ya sauke amma mu kuma Allah sa kar ai muna mugunta in kuntum ta'qiluna Allah ta'ala ce in dai ku masu hankali ne kaga nan Allah bai ce maka in kuntum ta'lamuna ba ba magana ilimi ba ba magana komai sai magana ne hankali to hankali kala biyu akwai wanda ake amfani da shi a gane daidai akwai hankali da kuma shi zai zilme da kai ba za a gane daidai din ba Allah ya sauke to me Allah yake mana gaba sai ce ha antum ulai tuhibbunahu ku ne kuke son waɗannan mutanen wala yuhibbunakum su kuma ba sa kauna haka mutane su kai ta wahala wajen son wani wani kuma ya san shi yasa kada Allah jarabce ka son wanda baya san duk bala'in zaki ka gane waye masoyinka ka gane waye masoyinka kuma in ka ga mutum yana son ka kai kokari ka gane me yasa yake son ka kai kokari ka gane abin da yake son ka in abin na nan zai so ka in ya tafi kenan zai daina son ka kun bayyana ko mace kaga tana son ka ka tsaya ka ratsu ka ga me yasa take son ka saboda kuɗinka ko saboda mutuncinka in saboda mutuncinka ne kakka yi wasa da shi tsakanin karshe da kai da ita in saboda kuɗinka ne kakka bari juma su ƙare duk bala'in da za a yi ka riƙe su wallahi na biya muku mun yi yawon duniya daidai gwargwado mun ga ƴan duniya daidai gwargwado uwa ogojinmu kuma a duniya ce za su biya muku sama da haka wallahi ku bi duniya na kakka zauna ƙauyen ku kawai ka ce kowa na Allah ne wallahi ha an tun ƙula ita hibbunahu Allah dai fake gaya maka ku kuke son su wala ya hibbunahu amma ba ka ƙaunar akwai a cikin mutane akwai a cikin kafin to ba kowa za ka so ba ba kowa za ka so ba ka yi taka tsantsan wajen mu'amala da mutane wani malami ya cewa idan za ka zaɓi aboki ka yi ƙoƙarin fusata shi so bakwai in ya zo kamai wa wuta kamai kuma hauka abinda kake nema tare da shi ne haƙurinsa in ka ga ya haƙuri ya kau da kai na ɗaya ya maka uzuri ba ka san shi bane zai ce ka sake fusata shi kamai wa wuta ta biyu ka ga haƙurinsa za ka gane cewa mai haƙuri ne kuma haƙuri ne kai bari gaya maka ka gani ni wallahi ko iyali na musan mai kibata mare iyali zama ke nan ko to ko mata ta bata mai kibata mare saboda ta gane mai kibata mare da shi za ta dinga azabtar da kai amma ta bata mare kai kana murmushi ta baka haushi kai kana dariya ta gaya ma bakar magana kai ka ɗauko waya kana waya da wani kana ta kalkita dariya gida wani abokin yana da masu shi bata mai rai sai koma yana ɗauki waya sai fita zan zo gidanku na jima insha Allah ta eh zan zo na jima Allah ya ki shirya zan zo gidanku ko ba wanda yake waya da ita saboda ya ga ita kuma bala'in ta shine ba ta son kisha can sai zai wanka wa da karfi shida ana sallar magriba da yayi wanka sai zai da minti 30 yana shafa mai ya tare mota tukunna ke ta gunji mota ta ta fulo kunna ya can ya sa turare fita za ka yi ne kina ke ne inda ba kyakkyar mai ragon ki da ni a'a na ce fita za ka yi ne to na ga kana ta shiri kai ta turare na tukune koma ɗauke sa hula ƙara karya ta daidai goshi ya cire za ki ɗauko ta ƙara karyawa yana wai fita za ka yi ne ina ruwanki sai zai kawai fi ya zai sha aikirin ɗin da kawai sai dawo da ɗan wani kayan marmari ya kama yara in yi da kuma zai kalli gabas ya kama sallah ya kyale ni na kasa gane kanka kwana biyu da ba ki gane bane mace ba sai kasa je ta ba in ka gabu tera su ɓata ma rai kar ka damu da shi ka kyale shi in kana son mutum baya son ka ka yi kokari ka mutunta wannan soyayyar ka dawo da kayansa in kana ba mutum shawara ka ga bai dauke ka mutum ba kar ka sake ba shawara rike shawara ka dan ba aikin banza ba ce to sai kawai kana tafiya redundant kana tsammanin kowa masoyin ka ne in ka buga fosta tsammanin kake kowa ga fosta ka yana son kake ne zai zabe ka yayin da kai fosta zai wani da ke bibe shi da Allah ya zo da yunwa sai yana son ya ci kuɗin mu kana ƙara buga fusa sai ce to shi wani tun shi muke zaɓa har yanzu muna abin da muke so ka da shi daidai wani karkataccen wani jama'a ina maimaita muku ba hukuwa kake so yake son ka ba ha an tuku la yuhibbunahum wa la yuhibbunakum ku kuke son su amma ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kulli kuna imani da littafi gaba daya amma kafirai ba su yi imani da littafi gaba daya yahudawa da attawara ko suka imani ba su imani da alkur'an da injila ba nasara ba su imani da attawara ba su imani da alkur'ani injila ko suka imani musulmi fa ya hada attawar ya hada injilar ya hada alkur'ani saboda ya yi cewa dukkan littafai ne da aka saukar da su daga sama wa tu'minuna bil kitabi kulli kun yi imani da littafai gaba daya wa idza laqukum qalu amanna kafirai da munafukai da makiyan ku in suka da ku za su ai mu mun imani ai mu masoyan ku ne muna son ku wa iza khalau in suka ji baya suka koma gefe abu alaikum al'anamina min al-ghayb sai su dinga cizo ya tsan haka yana hakan nan yanzu wani ne ci gaba haka yanzu wani ne ɗaukaka yanzu wani ne gane ni ban gane ba yanzu wani ne samu kaza ba samu ba sai dinga cizo ya tsan saboda ne iyayya da hafin abdu alaikumul anamina min yadayhi sun ga musulmi sun hada kansu kafare suna cizon yatsu sun ga kana ta ci gaba suna cizon yatsu an ganka da ka yi kiba yanzu ka dawo daidai an ci yatsu an ga ka rame da yanzu ka yi kiba an ci yatsu da talauci da dukan ka yanzu ka cile an ci yatsu kana kauye ka da birni an ci yatsu da ta wahala yanzu ta samu wani ya zo ya wubda ita an ci yatsu kana jarran baka a gari Allah hada ka da wata ƴar wani alaji ta zo ta ciwo da kai yanzu ka faso gari da babu mota gidanku yanzu saboda auren ƴar wani an siya mata mota kai ma kana ɗanawa ka ɗan fara zuwa Dubai kana zuwa Umara kuna ɗan zuwa London shakatawa an zo an tijiya yanzu wani ne kai wannan mutane sai ke fada tare shi ba mutane to wai kai na taɓa gaya muku abu uku duk wanda ya gaya maka ka gaskata biyu ka tsare shi ɗaya duk wanda ya gaya maka wane da kuka rabu da shi yanzu ya mutu karka ce ƙarya ne rayuwarsa ba a hannunka take ba a hannun Allah take Allah ya tawaffal an fusa hina mauti rayuka a hannun Allah take idan ka ga mutum aka baka labari ina wane wanda ke shan wahalar nan ai yanzu ya faso gari yayi arziki karka ce ƙarya ne baya da ƙashin arziki Allah ne ki azata ba kai ki azata nahnu narzuqukum wa iyyakum amma idan aka ce na sakarar mutum ne yanzu ya yi hankali ai ya daina wauta ka ce karya ne sakari na na sakari a gabe mutum kar ka taɓa jafi ko kar ka taɓa gardama da abun aka ce ma zuwa ka ce ba zai saboda ilimin gaibe yana wajen Allah akwai wani babban mutum a Kano babban mutum sosai ne kuɗi kuma dattijo ana magana shi nake ranka ne ya kamata ku saba ki abubuwan da ke faruwa a garin nan na cin mutunci a siyasance ba daidai ba ne ku ne manya a garin ku yi magana mu mun wa cewa ake kuɗi aka ba amma kaga kai mai kuɗi ne in kai magana za a sare ka kai kuma babban mutum sai ce malam ce ne ki ma yadda daga cikin tsofaffin garin nan yanzu a haka ne na kaɗai a baka tambaye ne ya zanga gaya maka haka na ce ta ban fahimta ba ranka ke ce na ce maka muna daga cikin tsofaffin garin nan ba cikin manyan garin nan kuma baka tambaye ni me nake ba shi to ranka da ibani labari sai ce yaro ne nan yanzu ya tambaya yana son wani gida in aka ce gida a Kano ba wai gidan kwana ba ka kasuwa ana nufin gidan wani inda yake da shaguna da yawa ana kasuwanci a wajen kasuwa ke kamar singa kamar wambai kamar kwari wannan shine ake ce mai gida babban waje ne da ana hada-hadar biliyan kuɗi a wajen da ya zace ne yana son gidana na waje kaza shi ne na tambaye shi nake kai za ka saya da yake shi ne da ya ce mawai baba nawa za a sayar mana da wajen sai ke nawa za ka saya sai ce baba duk abin da ka ci ya ce sai ce kawo mai na ɗari shida sai ce to baba kashi za a kawo ko taransu ba za a yi ko cek za a rubuta sai su kawo kashi sai su darussan da suke wajen labarin nan guda biyu ne ma na farko gidan nan duk tsada ta ba zai cin miliyan ɗari kuda musu amma nake kawo ɗari shida ya ce tu bai taya ba ya tambaye ne irin nau'in kawo kuɗin da zai yi nake kawo kashi mai je kawo ce kwana uku ɗauke kuɗin daga nan nan aka ɗauke su abubu ya kawo su nan aka aje su dangin sun kafa mutum dubu ba wanda na sani duk matsiyata ne a dangin su duk dangin su kuma ba wanda bai sani ba amma yau yaro ya taso ya kalle ni in gaya mai kuɗin kayan ki tayawa in ce ya za a kawo kuɗi ya ce moya nake so in faɗa ya kawo kuma malam kake tsammanin mu ne manya a garin shi zo ne yar na isan kira shi ce mai bari abin da kake duk dangin talakawa ne matsiyata ne yau ya kai matakin da zai iya cinikin kayana kuma ka ce mu ne manya a garin mu ne dai tsofaffin garin na ce to ba hana kaya daga cikin tsofaffin gari ba amma akwai masu magana amma ka ga wannan abin da ya faɗi karatu darasi yaro da ya ga ya kuɗi ba wanda ba zai wulaƙanta ba wanda ba zai taka Allah kai shi yasa nake ta ku nemi kuɗi dan ka ataka ku in ba ka da kuɗi to kuma kar ka yi kuɗi abubuwan nan guda biyu dole ka kalli ɗaya in ba ka da kuɗi ka rike kuɗayenka in kuma ka da kuɗi to ka zama da mutane lafiya don wani yanzu na sai nuna maka ba na buƙatar kuɗin na kuma maka wulaƙanci domin duk wanda ya haƙura da kuɗinka to kuma dole ka haƙura ka baka ƙyalin shi Allah ƙarim وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ذات شيئات أصبوا لبكين تكين تكين من نوكي قول الله تقيامك يا كان محمد صلى الله عليه وسلم جنن حتن كيد زكا مسلمي لشي يدع ميسو قول الموتوا بغيظكم تقيامك كموتوا لبكين تكينكم إن الله عليم بذات الصدور الله مثلا دنجني أبن بكرا ذات شقوي duk abin da kirji ya ɓoye Allah ta'ala ya san shi sai Allah ta'ala ce in tamtaskum hasanatun tasu'uhum idan wani abu na kyakkyawa ya same ku tasu'uhum shi kuma sai bakanta musu wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha idan wani abun cutarwa mummuna ya same ku sai su farin ciki da wannan abu وإذا لقوكم آه وإن تصبروا وتتقوا إن كوكا يحقوا كوكا تصورا الله لا يدركم كيدهم شيئا كيد سلو تشوتر وتبعت كي تشوتر كله كوما با إن الله بما تعملون بما يعملون محيط للي الله ميكي ويواني لسانة سبنجني لأولي تشعيك تعالى أبن نبي أنا شيني إن كم تصكم حسنة إذا فرن تش da ci gaba ya same ka kyakkyawan abu ya same ka yanzu sai ga makikin ka yana bakin ciki da wani abu aiki ka samu bakin ciki kuɗi ka samu bakin ciki karatu ka gama bakin ciki kuna yi tare da shi ka fi shi maki bakin ciki kai a kowane majal na rayuwa akwai ɗan bakin ciki karka cewa kowa in ka gaba ya san yanzu ba faduwa aka zaɓe ba wallahi wani daɗi yake ji amfani wasu ba ci suke ba yanzu wallahi wani bakin ciki yake ji wani ya samu Allah kar ku tattaukar komai wai for granted ku bi a hankali mutane da kake ganin su wai ba a nan jihohin ana da informant ba informant ya saka ko bai sanka ba ai sai mutum ya kace ke ba na faɗi akan kuma idan an zo an kama kai zo yana maka jaje kuma da bakin sa mutum nawa ya je ba da labarin ubansa na da kuɗin shanu a gida aje mutum ne ba da labarin ubansa na da kuɗin wake a aje mutum ne ba da labarin sirikinsa na da kaza ko a je a yi nasara ko a kashe shi ko a kashe kuɗin duk ba ga wannan ƙasar nan ba to idan farin ciki ya same ku kuma zai kama bakin ciki da wannan ba sa jin daɗin ci gaban ku suna bakin ciki idan kuka ci gaba wannan ba mutum bane wannan ba abokin tafiya bane ba abokin hulɗa bane in tamtaskum hasanatun tasu'uhum in kyakkyawa abu ya same ku bakin ciki na damu su shi da kullum ɗan bakin ciki kullum fuskarsa a tallike ba ya ga son ya ga wani ko ya fi shi ko ya ga wani a cikin walwala kullum so yake a takura a kuntata yanzu an zuwa shiga kasulan ba kuɗi ba kuɗi wani daɗi yake ji mutane na wahala wallahi a lokacin shi kuma yake samu a lokacin yake samu ka wahala shi ya samu ka ji daɗi ya yi bakin ciki kana cikin bakin ciki yana cikin farin ciki masa'ibu kaumin inda kaumin fawa'id sai wani ya samu wani ke rasa to kullum ka dinga neman tsarin Allah daga irin waɗannan mutane wa yin tusibukum sayyi'atun yafrahu biha in kai hasara sai farin ciki zana maka jaje amma kuma daɗi ki ja cikin zuciyarka kaga mutum yana maka jaje a fuska a tirnike amma dariya yake a cikin zuciyarka to ka nemi Allah ta'ala ya gwada maka irin waɗannan mutane dan ka yi nesa nesa da gangare su da yawa mutum kana mai dariya kuka yake a cikin zuciyarka وإن تصبروا الله تعالى شيء كي هقول وتتقوا كتدور الله abubuwa guda nawa bi asabu haƙuri da kuma taqwa jin tsoron Allah la yajurukum kaidukum shay'a ba za su iya cutar da ku da komai ba makarin mugu kenan lakanin da za ka rike sadaka na ba ku ko ba ku san lakani to ga lakani fi sabilillah maganin mugu wa in tasbir ku yi haƙuri da cutar wasu wa tattaku ku ji tsoron Allah la yajurukum kaidukum shay'a wallahi kaidu ba zai muku ba ko ma mugunta a wajen aiki wanda ya ma muguntar wallahi ya koma kafa kai kuma Allah ya daga nan muka gani mutum ne ya cuce ka a wajen aiki ya zo kuma yana jin jiki a wajen karɓaɓɓen shi duk ba ku ga wannan rayuwa ba mutum ya hana ka kasuwa ya kore ka ya ma bakin ciki ka zo kuma ka tafi wani yanku Allah ta'ala ya baka shi yasa in ka ka shiga cikin damuwa ma kakka damu waɗanda suka faɗi zaɓe a Najeriya kar ku damu la'alla dalilin arzikin ka garin ku yanzu zai maka wahala saboda shamatikin a'ada dariyar makiya za ta kore ka a garin ya ma kunci wallahi in ka je wani zai ka je ka samu kuɗin da in kana cikin mulki ma ba za ka mutane ne ba sa gane wanda ya samu ya gode ma Allah shi kuma dama ta take taimakon al'umma sai kuma ka hijira ta tabbata gare ka za ka je ka samu duniya a koya ma hankali in da ka tsammanin kai ne babba a garin ku yanzu can za ka je kai gogayya ne da wanda shi da kai da shi uwar kuɗe uban kuɗe babu wanda ya wani da na ce ma ranke riri yanzu kai za ka dinga cewa ranke riri saboda za ku yi rayuwa Allah ya amfani da mu da duniyar nan kada Allah jarabce mu da abin da ke cutarwa a cikin ta inna Allah bima ya'maluna muhit Allah ta'ala yana kewaye ilimin da ya kewaye duk abin da mutane suke a duniya ba wani abin da ya gagari Allah subhanahu wa ta'ala ana sake tunatar da waqful walidain naira dubu dubu da muke bayarwa duk wata ga wanda suke sha'awar shiga nan tsari sai su tuntuɓi wannan lamba ɗin ta 091 6222 guda uku sai 70 sai kuma 26 sai kuma lamba account 00 guda biyu sai 10969800 jaiz bank sunan account ɗin imam ahmad bin hanbal general enterprises wanda muke ba da wakafi ga iyayenmu duk wata allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa a jiya ina waya jiya mai magana wata baiwa allah mai ciwon abin nan ko me ya sunan shi oxygen numfashi sunanta aisha aminu ga account number dinta 02324971 gt bank lamba wayar ta kuma 081 600 uh, 471 lamba ta kenan a taimaka mata tana asibiti tana fama da ciwon numfashi Allah ta'ala ya ba ta lafiya to za mu iya ci gaba akwai lokaci aya guda ai kuma wannan aya ta alaka da har kusan aya ta goma a gabanta daga wa izu garauta min ahalika tubayu ilmu'mini maqadil kitab har zuwa aya goma gabanta duka tana da alaka da juna to kuma ba da za karanta ta ba kan tarbuwar ko ya ayyuha alladhina amanu sai an kai ya ayyuha amanu ko to dai mu ta kan wannan aya sai dai akwai tambayoyi mu karasa lokacin da su ko wannan mashru'i na waqful walidai mata sun fi kokari akan maza gaskiya kafin ga namiji ya sanya dubu daya kaga mata sun sanya kudi da yawa suna tausayin iyayen sosai su da na so ma ya zama a ware akaɗin maza da ma akaɗin mata da da ga suwa suka fi imani suwa kuma suka fi taimako yana da kyau mu dinga yin wannan abu saboda abubuwan da za ga an yi da dukiyar tana da fa'ida sosai wallahi Allah ba mu ikon ci gaba da yi sannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi malam da Allah menene hukuncin sakin da aka yi wa mace tana haila a musulunci wannan talaqul bid'i ne kamar da Abu Abdullah bin Umar Allah ta'ala kara masa ya zama talaqul bid'i wasu malami sun tabbata da shi kuma ba su tabbata da shi abin da ibn jayi shine ya tabbata saboda sai na abdullahi bin umar yake cewa na kirga shi a matsayin sacci kuma hadisin yake zo wajen manzo Allah sallallahu murhu fa yuraji'a ka umarce shi dawo da ita ya zama yin talaqul bid'i da kuma da na ganin bai yi ba kuma suna da hujjoji masu karfi da su ma suka dogara a kan su sannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah bawan Allah da aka ɗauke ma dan uwa yana miƙo godiya ga al'ummar musulmi da kuma malam bisa ga addu'o'in da aka yi alhamdulillah ya samu kuta ya dawo gida daga alhamdulillah shine wanda muka magana da a farkon karatu to alhamdulillah ya dawo Allah ya tsare shi shi ma wancan malam munir Allah ta'ala ya kubuta da iyalansa shi ma Allah ba shi lafiya malamin qur'ani ne to sai a gani wanda ta assalamu alaikum Allah ya taimaki malam Allah ya sha'a Allah ta a sha ruwa lafiya amin malam kwanakin baya shi ne ka ji abuja kuma ne hibo shi wannan kenan kyakkyawar da nake karanta iko shi an gama a'a akwai shikin yanzu muna marhalar da musulmai ne muke son ci gaba da samun nasara a zafi da wani ma kirki aka zo da shi to alhamdulillah wannan kira kirayen da muka yi ya sa su ɗan siyasa sun gane kuma sun janye ajandar su sun yadda kuma da tsarin da muka zo da shi na musulmi ci gaba da mulki a kasan to alhamdulillah tunda sun gane wannan falla alhamdu akwai tsari ne na shi ke nan kuma ji wannan shi ne ke kun karanta wannan yake ka ji a baya to me kuka ci Thank you. a to wanda aka sa abuja mutu wannan karatu ba nan ba shi ne ka dare da nan tun da kake zuwa ciki samun ta sauran kisar abu hanifa ne ke karantarwa yana da almajirai shi almajirai sa akwai abu yesu abu yesu yana da ya kasanci da shi da kuma abu muhammad abu yesu sai rashin lafiya shi ne abu hanifa ke duba shi da ya duba shi ne sai rashin lafiya ta ci jikin sai ke cewa kai da yake tsammanin ka zama kai za ka gaje ni in na mutu kuma zai gaje ni mutuwa tana so ta muna obatakin ɗinka Allah ya baka lafiya to wannan magana sai ta shiga zuciyar shi ɗalibin sai ji to ai shi ma za shi ya zama malami tunda an malamin sai da kyakkyawan fata gare shi yana warkewa kuma sai bude majalis shi ma zama malami to shi ne malami da ya zo sai duba ya gani na wani zaka ce ai ya bude makaranta a me yasa ya bude makaranta ka ai kaga mai ya zama malami shi inda ka ce me kana tsammanin gaje ka to kuma yanzu gashi ya je ya bude makaranta shi ne abu hanifa sai ce subhanallahi yace ku je ku mai tambayoyi na guda uku in ya amsa su mun yadda zai ke karantarwa in bai amsa ba to ya koma makaranta shi ne ce mace ce take sanwa take dafa abinci sai hankaka ta zo wucewa da mushi a bakinta matan nan ta buɗe niyyar za ta duba sai hankaka ne sai kwa sai mushin ya faɗo sai fara cikin abincin me matsayin wannan abincin halal ko haram inda mushi ya faɗa cikin sannan mace kirista ta da ciki ɗanta ai musulmi ne ita kuma kirista ce to zai ta mutu to ina za a ji a birni ta makabartar musulmai saboda ɗanta ko makabartar kafirai za a kai ta kuma ɗanta yana musulmi sannan tambaya ta uku kuma mutum ya ce wanki da guga a kama mai wanki da guga ya yi haka sai ɗayar ya yaga kafar wando wa zai ɗauki a fara mai kaya ko shi mai wanki to ana kawo tambayar shi na abu sai ce inna alhamdulillah zai fara ba da fatawa sai ce amsa tambaya ta farko matar da suke dafa abinci sai hankaka ta zuciwa da mushe sai mushen ya fada cikin abincin yace idan abincin ya nuna sannan mushen ya fada a cire mushen a jefara ci abincin idan kuma abincin bai nuna ba mushen ya fada to ya haramta hujja ta shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana a kai idan mai mutum yana da narkaccen mai bera ya fada ciki a zubar da man idan kuma daskararren mai ne bera ya fada a raɗi daidai wajen a yi amfani da man yake wannan shine hujjata na biyu yake matar da ta mutu ɗanta musulmi ne saboda bai zai kafirci ba ita ce kirista ba za a kai ta makabartar kafiri ba saboda alfarmar wannan ɗan ko ba za a kawo ta makabartar musulmi saboda ɗan ba domin ita kafira ce saboda kada zuwa addu'a ya shafe ta ta rahama sai dai a je a samu tsakanin makabartar musulmi da makabartar kafirai can za a je a birni ta in an tashi birni ta kuma yanda ake kallar da mutum ya kalli gabas ita yamma za a kallar da ita saboda mafla ɗan da ke cikin cikin yana kallon cikin cikin ne kaga ɗan kenan ya kallar da ita yamma ɗan yana kallon ina shi kuma gabas kanta ba za a kai shi kudu ba a dawo da kanta ya koma arewa kafafun da su koma kudu saboda kowane yaro kansa na ƙasa kafafunsa na sama in ta koma arewa kan ɗan ne zai koma kudu kafafunta na arewa na kudu kafafun ɗan menene kan yaro kuma yana kudu ita wannan shine fatawa da zan bayar mas'alar wanci da guga kuma zai ce da aka yaka aka yi ɗar sai ce Allahu alam wannan kan ban san wa zai ta wannan kan a tambayi malamai to Abu Yusuf da ya kasa amsa wannan abuwa ne da ya dawo karatu da safe ya ce inna alhamdulillah na hamadu yana haka sai duba sai ga abu yuzu a gefe sai da ya zama inna alhamda sai ce alhamdulillah muna godiya ga Allah da matsalar wanki da guga ta dare almajirai makarantar su don to shi ne kisar shi ke nan kira na ƙarshe jama'a ka ga ɗan arewa bai san ciwon kansa ba ba ma kira zuwa ƙabilanci ba ma kira zuwa ga yanki amma ɗan arewa da yawa ba san ciwon kansu yanzu najeriya yarba sun karbi mulki suna nan suna tunanin ya za su gina kansu su gina kasa mun kuma yanzu mu sani muke to yanzu za a zo a yi census irga ta suwa suka fi yawa shi kuma tattalin arzikin najeriya ana raba shi ne per head ana kirga mutanen gari ne a kan kalli population ɗinku a baku budget ɗinku daidai yawan kai ko mahaukaci ne kai kasan budget ɗin kan ya fi na garin na lagos ya fi na garin saboda yawa ko katin zaɓe da aka ce an je an karɓa mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari tara suka karɓa a nan mutum miliyan biyar da dubu ɗari tara suka karɓa a kano mutum miliyan bakwai suka karɓa a lagos mutum haka to za a yi ƙirgin nan da ƴan watanni kowa ya tsaya ƙirga shi shi zai sa a ga yawan a daina muna kallon hadarin kaji kowa in an tashi ƙirge ko ina kake ka dawo garin ku a ƙirga sannan akwai tambayar da a yi kai musulmi ne ko arne ne to ka tabbata da za ma kai musulmi ne domin maganar yawa ake suwa suka fi yawa musulmi ne suka fi yawa ko kafire ne sai zaga sun zo sun mana wannan rashin kunyar suka zo suka gwada karfin su da yan kuri'a miliyan biyar sun su duk kafiran kasar nan tattarewa suke suka haɗuwa waje ɗaya har wanda kwanko sai ɗauko babban kafiri ne mai coci a kowace jiha amma yan jihohin duk ba zaɓe shi ba har nan suka zaɓa suka ɗi zaɓen shi a matsayin ma fasfo ɗinsu saboda kafirci da yake cikin zukatansu domin na tabbata a kowane gari yana da sama da mutum dubu ɗaya kiristoci a cocinsa saboda babban arni bishop ne amma akwai garin da kwankwason gaba ɗaya makura da ya samu turkin ɗari shida ba to ina kafaran garin wanda suke tare da wannan ka biyo jar an yi jin kwankwaso
wannan ɗari shida mata musulmi ce to musulman ne masu kila ɗaya ce rani masu yankan farki a kan suka zaɓi ɗan uwansu ɗan arewa jama'a mu tsaya mai sansa mu tsaya mu je wajen zaɓen nan a kirgan nan a kirga mu sun ce da awakin gidanmu muke lissafin junanmu har muke da yawa to su gane yan dangwale ne ba marasu kuka awaki ba ne kullum suna ganin tirela tirela awaki tana zuwa garin su sai suke tsammanin duk yawan mu da awakin muke kirguwa sai an zo kirkidaya don Allah kowa ya tsaya a dinga kuma faɗakar da mutane wani kidayar tana da muhimmanci mu ma za mu ci gaba da yi الله تعالى يتمكن اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا برحمتك وكرمك يا اكرم الاكرمين الله كبام كتشاوى الدنيا كبام كتشاوى الاخره كتري من عذاب الوجا يا الله جينا ce muku da bukata a sani addu'a ina neman wani abu a wajen Allah ina neman wani abu a wajen Allah ni ma Allah biya mun amma na gaya muku ba aure bane ke ko wani abu nake nema Allah ya bani Allah bani in na samu za ku samu Allah ya bamu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين